بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da sha shida ga watan rabi'in sani hijira na da shekara 1433 daidai da goma ga watan march shekara ta 2012 wannan shi ne kasar na 49 daga cikin jeren je karatuttukan sahihu muslim wallafar al'imamu abul hussein muslim ibn al-hajjaji allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba har yanzu muna karatu ne a ƙarƙashin babin da ya kira da babul amri bil imani billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa shara'i dini wa du'a'i ilaihi babin da ke bayani dangane da umarni da imani da Allah madaukakin sarki wato wannan babu yana umarnin mu yi imani mu yarda da Allah madaukakin sarki mu yi imani mu yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan mu yadda da shari'o'in addinin musulunci da suka shafi sallah azumi zakka sadar da zumunci biyayyar iyaye ba da haƙoƙin zamantakewa na auratayya da kuma ba da haƙoƙin zamantakewa na maƙwabtaka sannan wa du'a'i ilaihi da kuma kira zuwa ga imani da Allah da manzon shi da kuma kira zuwa ga shari'o'in addinin musulunci mun karanta ainihin hadisan da ya kawo a ciki waɗanda riwayoyin wannan hadisin hadisin ainihin wafdu abdul qais ne dukkan hadisin da yake ɗauke da wasu manya-manya kuma muhimman saƙonni malamai sukan ɗauki suna su sanya mishi wannan hadisi ya shahara da hadisin wafdu abdul qais akwai cikin malaman hadisi da dama waɗanda suka ware shi musamman domin yi mishi sharhi idan ba ku manta ba mun tattauna maganganu masu yawa dangane da wannan hadisi wanda wasu mutane ne suka yi ayari suka zo suka shiga addinin musulunci sakamakon wani ɗan kasuwa a cikinsu wanda yake zuwa madina kasuwanci wata rana ya zo wucewa sai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya ya gaida annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saurari wa'azin annabi daga nan ya musulunta sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi ya rubuta mishi wata takarda da ke dauke da dokoki da bayani akan addinin musulunci da ya je yana ɓoye wannan takarda kar wani ya gani sai matar shi ta gani tana gani sai ta je ta kai wa mahaifinta da mahaifinta ya sa aka buɗe takarda aka karanta sai ga saƙo ne na addinin musulunci a lokacin da aka kira shi ana tuhuma shi sai ya nuna cewa ai wannan mutum da ya zo da wannan addini mutum ne da ya zo da saƙo daga Allah maɗaukakin sarki kuma kuma da kuke shugabannin mu duk ya san darajojinku don duk ya san sunayenku kuma ya ce in na zo in isar da gaisuwa gare ku waɗannan shugabanni daga ta hakimai sarakuna masu daraja sai suka yi ayari sai suka zo domin su gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su karbi addinin musulunci to a wajen tattaunawar in ba ku manta ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye su akan za ku karbi musulunci a madadin ku da madadin al'umma ku ne baki ɗayan su suka ce eh sai wani dattijo guda ne ya ce a'a ni dai ba zan iya lazumcewa kowa addini ba amma ni zan lamuncewa kaina to bayan duk da aka yi doguwar tattaunawa annabi ya musu sharhi game da imani da Allah da manzon shi da kuma yarda da dokoki na addinin musulunci to a ciki mun samu wasu maganganu masu ɗimbin yawa waɗanda daga ciki annabi ya yaba wa wannan dattijo in ba ku manta ba ya girmama shi ya faɗi kalmomin alkhairi game da shi a inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana da ɗabi'u guda biyu waɗanda Allah maɗaukakin sarki yana son su kana da ainihin haƙuri da juriya sannan kana bin abubuwa sannu akan hankali Allahu akbar malam ya ce saminan darasi na takwas daga cikin jiran darussan da muke samu a cikin wannan hadisi wanda babban malami a shekul allamatul muhaddis muhammad ibn ali ibn adam ibn musa al-ethiopi allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri a cikin wannan sharhi nashi na sahihu muslim mai suna al-bahr al-muhit al-sajjaj fi sharhi sahih al-imam muslim ibn al-hajjaj yace jawaz madh al-insan fi wajhihi idha lam yukhaf alayhi al-ijab ya halatta a yabi mutum a fuskar shi a idon shi gaba da gaba a yaba mishi amma matuƙar ba a jiya mishi tsoron alfahari da ji da kai kuma zai biyo baya ba don zai koma yana ce a yomi da manzan Allah ya faɗi kaza a kaina ni da shehi ya ce kaza game da ni ni da malam ya ce kaza game da ni to in ana jiya musu tsoron haka bai halatta a yi a kan idan shi ba au na hauyi ko ko makamantan haka ta iya yiwa ka ce to amma ai akwai waɗansu hadisai waɗanda kuma annabi a zahiri yana hana a yabi mutum akan idan shi shine sai malam ya ce wa amma qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam iyakum wal madh fa innahu adh-dhabh ku daina yaban mutane a fuskar su domin yanka su kuke yi akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da shi wa ibn majah da ibn majah wa qawluhu da kuma magana annabi da yace wailak qata'ta an unuqa sahibik kai canka tur da kai kana yaba wa dan uwanka a gaban shi akan idon shi ai ka yanke wuyan shi kenan muttafaqun alaihi wannan hadisin shi kuma bukhari da muslim suka rawaito shi a yayin da wancan hadisi shi kuma ahmad da ibn majah suka rawaito shi hadisi ne hasan ya za a ɗauki waɗannan hadisan an gwada su da wannan magana sai malam ya ce mahmulun ala ma idza khifa fihi liftitan waɗannan ma idza khifa fihi liftitan yace za a ɗauki fa mahmulun ala ma idza khifa fihi liftitan za a ɗauki waɗannan hadisai ne da ke hana yabo ɗin idan ana ji wa mutum tsoron zai fitinu zai je na alfahari zai ji da kanshi idan kuwa ba a jiya mishi tsoron haka fa to ya halatta saboda gashi a aikace annabi yayi ka ji yadda malamai suke aikin haɗa hadisai in ana ganin a zahiri suna karo da juna saboda maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan su alkhairi ne saboda suna fitowa ne min mishkatin nubuwa daga haske na annabta daga harshen da baya kuskure balle ya ƙarya daga ƙwaƙwalwar da ba ta tubka da warwara wa ma sahibukum bi majnun ma balla sahibukum wa ma ghawa waɗannan irin kalmomi na yabo da Allah ya wa annabi ba zai yi kuma ya magana ya zama akwai tubka da warwara ba sai dai kai ka gaza fahimta kamar don ka tashi zazzabi sai ka ɗauki lemo sai ka sa a baki sai ka ji yana ɗaci sai ka ɗauki gwanda sai ka ji tana ɗaci siga ka ji tana ɗaci asalin ɗacin a cikin bakinka ne to haka duk lokacin da ka gama danganin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikinsu akwai tubka da warwara ko ɗaya ma damar ya tabbata ya faɗi to daidai ne sai ka je ka samu masana su warware maka قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه الإمام النووي شرح صحيح مسلم سيتي وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه wannan hadisi yana nuna halaccin yaba wa mutum akan idon shi idza lam yukhaf alaihi fitnatun bi'ijabi bi'ijabin wa nahwihi ma damar ba a je mishi tsoron zai shiga cikin fitina ta girman kai da ji da kai wa amma istihbabuhu fa yahtalifu bi hasab al ahwal wal ashkhas kaji wannan hadisi yana nuna ya halatta to shin ko mustahabbi ne kuma wato mustahabbanci anan ana kwadaitarwa ke ana neman ka yabi wani akan idan shi to malam wannan yace a'a shi ya danganci irin halin da aka shiga ciki da kuma irin mutum akwai mutumin da aka dube shi na'am mustahabbi ne a yaba mishi akan idan shi saboda hakan akwai alkhairai masu ɗimbin yawa da za su biyo baya akwai kuma wanda yake ba mustahabi bane abin zai zama makaruhi ne kamar yadda muka yi ishara a baya haka sai yake cewa wa amma nahyu anil madhi fil wajhi fa huwa fi haqqi man yukhafu alayhi al fitna bima dhakarna dangane da hana yabo akan idan mutum a yabi mutum a idan shifa wannan ya danganci wanda ake jiya mishi tsoron shiga wata fitina ne da gwargwado yadda muka yi bayani yace domin wa qad madaha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi mawadi'a kathira fil wajhi akwai wurare da dama waɗanda aka ruwaito annabi ya yaba wasu mutane a kan idansu sallallahu alaihi wa alihi sallama faƙala sallallahu alaihi wa alihi sallama li abu bakr radiyallahu anhu bari ku ji inda wata rana abu bakrin yana cikin jama'a sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gargadi ya yi tsawa game da mutumin da ya ja tufafin shi suka ja ƙasa to sai abubakar ya ce ya manzon Allah ni ma tufafi na yana jan ƙasa sai manzon Allah ya ce lasta minhum kai ba ka daga cikin waɗannan waɗanda suke jan tufafinsu da nufin girman kai yanzu wannan yabo ne ko ba yabo ba yabo ne annabi ya yi akan irin abubakarin saboda an amintu abubakar ba zai girman kai ba وقال صلى الله عليه وآله وسلم وترانا من ذا الله يتي يا أبا بكر لا تبكي كركي كوفا كا أبو بكر كنت تدهن كلمك من ذا الله وأزيني ينا فإن شوى ainihin Allah bai wani bawa zaɓi tsakanin ya taho tare da shi ma'ana ya tafi lahira ko ko ya zauna a duniya amma shi bawan ya zaɓi ya tafi wurin Allah abubakar na jin haka sai fashe da kuka ta fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai rasu kenan sai annabi yace inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr mutumin da na fi jin daɗin abota da shi fiye da kowa shine Abu Bakr mutumin da na fi morar dukiyar shi fiye da dukiyar kowa shine Abu Bakr walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakr khalila da zan ɗauki wani in riƙe hannun shi mu tafi wurin Allah da shi a matsayin shi ne aboki da da abubakarin zan tafi yanzu wannan menene yabo ne ko ba yabo ba yabo ne akan idon abubakarin amma annabi ya yi saboda ya san abubakar an amintu ba zai koma yana turo ko ya ce ka je ka ji manzon Allah ma me ya faɗi a kaina wani ma yana wurin wani yi jawabi ne aka faɗa ne a kaina wa qala lahu sa'annan kuma wata annabi ya ce wa arju an takuna minhum za Allah ya ce ranar alkiyama za a kira wasu su shiga aljanna ta kofar masu yin azumi wasu ta kofar masu yin sadaka wasu ta kofar masu sadar da zumunci sai annabi ya sai abubakar ya ce zai yi a kirayi mutum ɗaya ta waɗannan ƙofofi duka za Allah ya ce zai yiwu sai kuma ya ce ina fatan kai ma kana daga cikin irinsu ai min allazina yud'auna min abwabil janna wato ina fatan kana daga cikin waɗanda za a kira ta kofofin aljanna mabambanta wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idzan lahu wa bashirhu bil janna wata rana Abu Bakr yazo yana sallama gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce wa dan aike kai tafi ka je ka ce an yi mai izini ya shigo kuma ka ce shi dan aljanna ne albishirin shi وقال صلى الله عليه وآله وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وترانا النبي يا هوني طنجر نبيس أحد هكا gudan dutse ba asalin babban dutsen ba don galibi mutane sukan gaza fahimtar wannan hadisin Uhud babban dutse ne amma gefen shi akwai 'yan ƙananan duwatsu waɗanda za ka iya mulmula su ka tura su dukansu Uhud ne to annabi ya hau kan wani daga ciki sai abubakar ya zo ya zauna sai umar ya zo ya zauna sai usman ya zo ya zauna sai dutse ya rawa sai sai allah ya baka shaka sai ce kai uhud ka natsu annabi ne a kanka da siddiqi da shahidai guda biyu yanzu wannan ya yaba wa abubakar akan idan shi ya yabi umar da usman akan idanuwansu amma saboda ya amintu babu matsala وقال صلى الله عليه وآله وسلم دخلت الجنة ورأيت قصرا فقلت لمن هذا قالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك النبي يقول وترانا ناشد الجنة نجوم ببين جدا نتي ونن جدا فموانيني تلكش سياكة أي جدا أمرني يقول وي سيمتنا كيش أمر فقال عمر رضي الله عنه سي أمر يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله ya manzan Allah na baka fansar uwata da ubana a alaika azar kuma kai zan yi wa kishi an fahimta jama'a yanzu wannan yabo ne ko ba yabo ba yabo ne ma'ana umar tun yana nan duniya manzan Allah yake ya shiga aljanna har ya ga gidan shi har ya ga matar umar a cikin aljanna tana alwala me kake tunani yanzu mutanen zamani ne wani aka bashi wannan albishir din signboard zai yi a gaban shi ya manna a kirji wani a baya duk motocin shi musu signboard duk inda zai tafi ana buga stika ana mannawa sai an yi an yi celebration ma amma waɗannan tare da sun samu wannan irin tabbas daga harshen da baya kuskure balle ya ƙarya harshe mafi tsarki a duniya da lahira daga Allah yake karɓo umarni ya faɗi da izinin Allah amma duk da haka ba su taɓa kasassaɓa ba suna neman ne ya za a yi su isa lahira lafiya ya za a yi kuma su samu su zauna lafiya a lahirar to haka ake so in ka gane kai kaza ne to sai ka kiyaye wannan darajar ka kuma ka yi wauta da za ta zubar da wannan darajar Allahu akbar wa qala lahu wani lokaci annabi ya ce Umar malak ya kashaitan salikan fajja illa salaka fajjan ghaira fajj babu sanda shaitan zai haɗu da kai a wani titi a wata hanya sai ya sauya hanya ya bi wata hanya wadda ba taka ba shaitan ba sa haɗa hanya da Umar duk wannan darajoji ne da yabo ake a gaban idan su ko amma saboda an amintu ba komai wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iftah li usmana wa bashirhu bil janna wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ku bude Usman kofa ya shigo kuma ku mishi albishir da cewa dan aljanna ne wa qala li ali radiyallahu anhu anta minni wa ana minka wata rana manzon Allah ya ce wa Aliyu kai nawa ne ni ma naka ne wannan bata sa Aliyu zai ta kasassaba yana fitar da mutane daga musulunci ba ko yace ku ba dangin annabi bane ni annabi ne ne yace anta minni wa ana minka yabo ne a gaban ido akan idon Aliyu amma wannan bai sanya wa na Ali ainihin girman kai ba wa fil hadith akhar a cikin wani hadisin annabi cewa ya amatar da an ta kuna minni bi manzilati haruna min musa haba aliyu ba za ka zama matsayinka a wurina ya zama matsayin haruna a wurin musa ba menene matsayin harun a wurin musa me musa ya ce ij'alni waziran min ahli haruna akhi harun shine babban waziri shine babban mataimakin annabi musa alaihi salatu wassalam da addu'ar annabi Musa da kuma tabbatarwar da Allah yi haka abin yake manzo Allah yake cewa Aliyu to ba ka yarda da wannan matsayin kaga yabo ne ko amma annabi ya amintu Aliyu ba zai girman kai ba ba zai izza ba ba zai daina alfahari ba wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace li Bilal da Bilal sami'tu daqqana alayka fil janna na ji sautin takalmanka a aljanna a gabana ya aka yi jama'a mun fahimta waɗannan hadisai duk da malam yake kawo mana su yana kasa a takaice ne don buga misali suna nan za mu zo mu karanta su a cikin wannan littafi mai albarka cikin littafin nan na sahihu muslim insha Allah ta'ala amma yanzu ne yana kawo su ne a matsayin misalai na wuraren da annabi ya yaba wasu sahabbai akan idansu وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن سلام عبد الله بن سلام وانا بيهودي ني دي مسلمتا وترانا النبي جوابي أكن شيء أنت على الإسلام حتى تموت akan musulunci za ka zauna har ka mutu akan musulunci yanzu wannan yana da garanti cewa in ya mutu ya mutu akan musulunci saboda ya fito daga harshe mafi tsarki harshen fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam وقال للأنصاري ولمتن بلانصاري متن المدينة النبي يتي دشي ضحك الله عز وجل أو عجب من أفعالكما الله يعيش أو أيكم كيدا ما تكا baƙo ne manzon Allah ya manzon Allah ya shiga cikin gida ya fito ya shiga ya fito ya shiga ya fito ba abin da ba a bashi duk mata sun je sun sakuce cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba na ko irin indomi din nan zauna a ɓarar raka babu a gidan manzon Allah gidan da ya fi gidan kowa a duniyar nan kaf ba abin da za a ba bako ya shiga ya fito ya sake dawa sai dawo sai ya zauna ya jin sai wannan sahabi ya ga manzon Allah yana cikin damuwa amma shi ma kuma sahabin fa kwanan shi uku gidan shi ba abinci ba to sai ga dan ya wanke wa manzon Allah wannan damuwa sallallahu alaihi wasallam sai ce ya manzo Allah ka bar min bakon nan zan je gida na da shi manzo Allah ya ji daɗi zuciyar shi ke fanyi fuskar shi ke haske sallallahu alaihi wasallam shi fa da ya ɗauki wannan bakon ya tafi da shi gidan shi ma ya san ba abinci a gidan amma shuhada'u rasulullah ke ma'ana ba za a bar manzon Allah ya kunyata ba a duniyar nan da ya isa sai samu matar shi ta samu wake gwangwani guda tana dafa wa yara yara an kwana uku ba a yi dahuwa ba ya ma'ana tukunyar ma gaba ɗaya kuwa ce ya wuce na kallanta in ka san sunan ragu a ƙasa hausa kafin jini to wannan waken kafin jini ke nan kowa ya wuta jini yana jiran wake ya ƙararraka sai mutumin ya shigo da bako sai koma da matar shi gefe guda ya ce kin ga wannan bakon manzon Allah ne sallallahu na fahimci manzon Allah ba shi da abin da zai bashi ne yake cikin damuwa shine na ɗauko shi tun da an samu wannan wake ana dafa wa yara abin muke so da ke ki lallashi yaran nan su yi bacci wannan bako shi zai ci wannan wake za mu zuba wake a faranti ana fara ci zan tashi in kashe fitila don ya zama a duhu ne muna sa hannu muna taɓa hannun shi yana ji kamar ana yara shewa mu bar shi shi kaɗai ya cinye wake mu mu suɗa hannun mu kin yadda ta ce ya yi daidai aji mutanen madina ke mutanen kirki mazansu da matansu wallazina tabayya uddara wal imana duk duniya kaf ba waɗanda Allah ya saukar da aya musu wannan yaban sai mutanen madina wallazina tabayya uddar diyar madina madina ƙasar madina tasu ce ma'ana suna da certificate of occupancy daga saman bakwai sannan wal iman Allah ya ce imani nasu ne yuhibbuna man hajara ilaihim suna son duk wanda ya hijira ya taho gare su wala yajiduna fi sudurihim khasatan hajatan mimma utu in suka ɗauka suka bayar zuciyarsu ba ta bin abin wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wannan abin ko da sun ware shi ga kansu to sai su fifita ta kai baƙon musulunci ba taɓa samun mutanen kirki waɗanda ke marhabanta baƙi irin waɗannan ba shi yasa Allah ya yarda da su kaf da manzon Allah zai rasu sai da ya wasiya ta musamman a kansu da sayyidina Umar zai rasu sai da ya wasiya ta musamman a kansu waɗannan su ake kira al-ansar masu taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da Allah ya saukar da yana cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah to mutanen Madina su gaba ɗaya sun buɗe kirjin su suna jiran manzon Allah ya zo da ya shigo Madina kowa ya cewa yake gidana manzon Allah a sauka a gidana a sauka a gidana haka in aka wuce kofar gidanka ba a sauka ba shikenan kai ka ji to kai matsala ta same ka ka shirya manzon Allah masauki taguwa ta zo ta wuce kofar gidanka waɗannan mutane mutanen kirki ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da gari ya waye Allah ya mishi wahayi ya ce ka kira mutumin nan ka ce Allah ya ga abin da shi da matar shi suka yi kuma ya yafe musu ya ba su aljanna Allahu akbar ka ji mana ba waken soya ko waken abin nan ba waken aljanna ba su je su ci gaba ɗaya sakamakon wannan wake gwangwani ɗaya me yasa saboda su waken ba a wake Allah ya dube shi ba ya dube shi ne a matsayin sadaukarwa sacrifice sun girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi wallahi ko yanzu kai wa manzon Allah sai Allah ya maka alheri har duniya ta tashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka iya kyautata mishi zaka iya mishi alheri zaka iya mutunta shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam aika nake Hassan bin Sabitin yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waka na'am manzon Allah ya yi mishi kyauta da baiwa mai suna Sirina ta haifa mishi da Abdurrahman har dan yana bugun kirji yana cewa dukkanin ku ya kai ini ni manzon Allah ne ba da uwata an fahimci wannan da kyau to a yau da wani zai zauna ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama watsa ka ce ta ba shi kujera aikin hajji manzo Allah kai wannan alheri Allah ba zai manta da kai ba inna la nudi'u ajra man ahsana amala wanda duk ya kyautata aiki sai Allah madaukakin sarki ya saka mishi saboda haka har abada jama'a duk mutumin da yake na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne wannan mutum ya cancanta da a karrama shi ya rage mishi shi kuma kar ya sake ya wulakantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin in ka fake da manzon Allah kuma ka zo kai bid'a fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'amari ya rikice maka saboda haka jama'a kun ji wannan mutum da gari ya waye sai manzon Allah ya ce Allah sai da ya kyalkyala dariya saboda jin daɗin aikin da kai da matarka kuka yi a cikin wata riwaya Allah ya yi sha'awa abin da kai da matarka kuka ya burge Allah wa qala lil ansari sanna lil ansar wata rana manzon Allah ya ce wa lansarawa antum min ahabbin nasu ilayya kuna daga cikin mutanen da na fi so kaf a duniyan nan jama'a kun ji ire-iren waɗannan yabo wanda annabi yawa ɗaiɗaikun mutane ko tarin jama'a a gaban idansu ko to ya halatta a shar'ance malam nawawi ya ce wa maza'iru hadha kathira min madhi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil wajhi haka makamantan ire-iren waɗannan suna nan da yawa waɗanda manzon Allah ya biya su mutane akan idansu wa amma madhu sahaba wa tabi'in fa man ba'dahum min al-ulama'i wal a'immati alladhina yuqtada bihim radiyallahu anhum ajma'in fa akthar min an yuhsar dangane da sahabbai da tabi'ai da manya-manyan malamai da limamai waɗanda ake kwaikwayon su a ilimi irin yaban da suka rinka wa mutane akan idansu wannan kam yana da yawa ya mafi ƙarfin a ƙirga والله تعالى أعلم الله شيء في سن ديدي انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى مجانا النووي كرشن تكينا يا فقوت أتكين شرح صحيح مسلم المجلد ندعي شافي ندعي بتسعين ديار زوى دعي بتسعين شدا الله أكبر bayan al'imamun nau ya rubuta wannan magana da kusan shekara ɗari ko saba'in da wani abu al'imamun zahabi ya rubuta wannan littafi soro alamun mubala wanda daga cikin malaman da imamu zahabi ya kawo tarihinsu ya kuma yabe su akwai malaman da suna nan da rai a duniya sun samu wannan littafi sun buɗe sun ga irin yaban da al'imamu az-zahabi ya musu a duniya kaf ban san wani malami da ya ƙware da yaba wa malaman kirki mutanen arziki irin al'imamu az-zahabi a cikin wannan littafin nashi ba kusan duk inda ka buɗo shafi ɗaya biyu in ka ga yana yabawa dangane da malami dubi inda ya ce abul jamahir abul jamahir wane ne abul jamahir sai ya ce al'imamul muhaddis alhafiz siƙa abu abdurrahman wa abul mujahir muhammad bin usman at-tanuhi ad-dimashqi ma'ana ya yabawa wannan malami da cewa babban limami mahaddaci hafizi kuma tabbatacce wanda hadda shi ba ta rawa in ka bi tana karanta wannan littafi haka za ka yi ta ganin irin yabo da al'imamin zahabi yake abin da yake son hujja da shi shine ya rubuta wannan littafi ya yabi wasu malamai tun suna nan da rai kuma akan idansu sun karanta sun gani saboda yana da yaƙinin cewa wannan ba zai sanya musu ainihin girman kai ko kuma ji da kai ba ina fatan jama'a mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan da ainihin muka ji wannan fa'ida sai ko malam yace tasi'an fa'ida ta tara kuma bari ku ji daga cikin sirrin yabawa mutum akan idan shi ko musamman ku kiyaye musamman malami ya yabawa malami akan idan shi ko a zamanin shi yana yanke kiyayya saboda ba za ka tara ɗalibanka ka yabi yana ba ka kuma koma gefe guda ka soke shi don ka haka kawo kanka cuta da warwara shi yasa yana daga cikin da'bul muhaddisi tabi'a kyakkyawa ta malaman hadisi al-ishada bil khairati bi khairati ghairihim ba sa hasada wani yayi alheri eh za su fito alal mala'i sai su fada don ba abin da zai rage musu daraja amma in har kana ganin wani yayi alheri kai bakinka ba zai iya lankwasuwa ka iya fitowa ka ce kaza na daga cikin darajojin wani yana daga cikin mumayyizat na wani yana nuna akwai tsatsa ta hasada a cikin zuciyarka ku auna wannan ka'idar da kyau ku gani duk malamin da zai zo cikin jama'a ya yabi malami dan uwan shi in ma yana zaune ko baya ne ba zai iya komawa a ƙarƙashin ƙasa kuma ya sake suka wannan ba ɗaya kenan wani ba zai iya zuwa ya soki wannan malamin a wurin shi ba don ya ji ya yabe shi to amma saboda galibi tarbiyyar da mutane suka samu tarbiyya ce ta miyagun malamai sun yi karatu a hannun miyagun malamai masu muguwar zuciya ba za ka iya daurewa kai ka faɗi kalma alheri akan wani malami wai kana ganin to in ka faɗi alheri in ka ce ya iya kaza in ka ce na da daraja kaza to wai kai kuma fa kai so kake komai a ce kai ne dan auta daga kanka shikenan Allah kiyaye wa minha wujubul khums fil ghanima qallat am kasarat na daga cikin darussan wannan hadisi na nuna mana cewa matukar aka je yaki to ɗaya bisa biyar na duk abin da aka samu a yakin nan to zai koma ne zuwa ga ainihin daula ta musulunci bai malin musulmi abin ko dan kaɗan ne ko mai yawan shi wato babu misali kun sa abin da ake nufi da babu misali ba za a ce sai in kun samu dubu kaza ko miliyan kaza ba in naira biyar aka je wurin yaƙi aka samu sai a raba naira biyar in nan kashi biyar naira ɗaya sai a sa ta a baitul malin musulunci naira hudu kuma sai a raba wa sojojin musulmi wanda ya je a kafa a ɗauki rabi a bashi wanda ya je a kan abin haya a ɗauki cikakke a bashi ka ji wani irin statistic na musulunci wanda in baka iya ba sai ka ce a wannan ya je a kan doki an ba shi naira ɗari wannan ya je a ƙafa an ba shi naira hamsin ai na ƙafa shi ya fi shan wahala a'a ba ta nan shari'a ta kalla abin ba dokin nan ciyawar da yake ci ruwan da yake sha na haka sai a ce in an ba wanda ya je a ƙafa naira dubu goma to kai da ka je a kan doki a kawo dubu ashirin a baka saboda ciyar da doki in ka dubi ta waƙar shata ma me yake cewa ruwa da yawa aka baiwa doki ruwa kaɗan sai dai mai dokin ma'ana abin da za ka ci bai kai abin da ma dokin zai ci ba saboda haka a musulunci kun yadda ake da ganima jama'a ana ɗaukan ɗaya bisa biyar ne sai a baiwa daula ta islam wannan suna daga cikin sources of revenue generation according to the islamic law yaya ake tara kuɗi a musulunci musulunci ba ya dogara na da duk matsala da ta taso a ɗaga gangan nan take ba a'a akwai hanyoyi da musulunci yake tara kuɗi to wannan hanya tana daga ciki wadda za ta hana jama'a talauci wannan hanya za ta hana jama'a ka gansu a hali irin wannan wanda ake ciki asibitoci a galabaice makarantu a galabaice harkar tituna a galabaice mutane suna ta yawo da bokitai suna neman ruwan da za su sha ko su wanka ko biyan bukata malam ya ce wa illan ya kuma imamu ma'asariya alghaziya waɗannan tawaga da suka je yaƙi kuwa za su ba da ɗaya bisa biyar ko da babu limami tare da su abin da ake nufi jama'a ba a yin jihadi a musulunci sai a ƙarƙashin limancin wani limami to me ake nufi da limami ma'ana sai a ƙarƙashin wani limami na musulunci wanda aka yi mishi mubaya'a ko da bai samu zuwa ba shi ne ba da umarni ya ce ku je to zai zama wannan yakin an je ne da umarnin shi ina fata an gane to ko ba san da aka tafi ba da shi aka je ba in dai aka dawo sai an ba da ɗaya bisa biyar ɗin nan ina fata an gane عشرا ومنها النهي عن الانتباه في الأوامر الأربعة أربع المذكورة wannan hadisi yana nuna mana an hana yin tsini a cikin irin waɗannan kwatanniyoyi da waɗannan robobi guda hudu waɗanda aka faɗi wa huwa an taj'ala fil ma'i habbatin min tamrin aw zabibin irin wannan tsini shine ka samu wasu ƙwarori na dabino ko zabibi abin da ake nufi da zabibi shine inabi in ya bushe inabi in ya bushe shi ake kira zabib to sai ka ɗauki irin shi sai ka ainihin wato yatsa a cikin ruwa ai na hauhima ko makamantansu kamar irin yanzu a zamani yadda ake da abubuwa da yawa waɗanda ake tsini da su zoɓo yana daga ciki kunun zaƙi yana daga ciki duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ake tsuma su sai daga baya kuma sai a zo a gyara su a sha to a farko shari'ar musulunci ta hana wannan li yahluwa fa yushrab dan in yi zaƙi sai a rinka sha لأنه يسرع فيها الإفكار yin ainihin tsini a cikin ire-iren waɗannan a jarka da sauransu ko saboda zafi yana saurin sanya maye ko a yanzu ka gwada wannan da kyau ku gani ka samu dabino sai ka zuba a ruwa in ka zuba a ruwa sai ka sa a cikin jarka ka sa a ruwa ka rufe bayan kwana uku in ka buɗe in ka ji shi sai ka ja zama kamar warin burkutu to da wahala in ka sha bai bugar da kai ba me yasa saboda babu iska iska ba ta shiga an fahimta jama'a zafi ya haɗa shi don haka sai zama kamar an dafa shi ne ya ainihin wato haɗu don haka fa yasiru haraman sai zama haramun ne a sha walam min ha'anilin tibazi fi askiyatin udun amma a cikin ainihin wato robobi waɗanda aka yi su da fata kamar salka kenan ba a hana ba kama sai a tifi hadisi abu sa'id al-khudri kamar yadda za mu zo mu karanta nan gaba kaɗan a cikin wani hadisi na sahabi abu sa'id al-khudri li'annaha domin ita fata liriqatiha saboda laushinta la yabqa fiha al-muskin duk abin da ya kaɗu ya zama zai bugar ko to ba zai zauna ba bal idza sara muskiran shaqqaha ghaliban da zaran ya zama ya tsibu ya zama zai zai bugar ko sai fasa ainihin ita fatar shi yasa sai shari'ar musulunci ta ce in ma za a yi tsini to sai dai a yi a cikin ainihin jarka wadda take ta fata ce amma ba roba ba ba ta karfe ba wadda yake ainihin wato za ta haɗa shi ya zama muskil ya zama maye ya bugar wannan fa duk ana maganar farkon musulunci amma daga ƙarshe za mu zo mu ji duk abubuwan hukunce-hukuncen sun sauya wani ha har yana daga cikin darussan da muke ɗauka cikin wannan hadisi anna qawla anna fi qawlihi inna wafda abdul qais maganan nan da yace lallai ayarin abdul qais dalilin ala ko أن مذهب ابن عباس أن النهي عن الانتباه في هذه الأوعية ليس بمنسوخ kun san kamar da nake faɗi an shafe hukuncin nake ta cewa ko amma kun ga shi ibnu ibnu abbas da ya kafa hujja da wannan hadisi shi yana nan akan batun shi cewa hadisin yana nan yana aiki ba a hana yin tsini a cikin wato an hana afwan an hana yin tsini ci gaba da yin tsini a cikin waɗannan jarkoki wannan hadisi yana nuna mana haka saboda tambaya aka zo aka yi mishi kuma sanda aka yi wannan tambaya annabi ya riga ya rasu sallallahu alaihi wa sallam kaga bai san cewa an hana daga baya ba an halatta daga baya ba saboda haka sai ci gaba da bada fatawa da hadisin a matsayin har yanzu akwai hali kamar yadda misali jama'a daga cikin sahabbai abubakar umar usman ali da makamantansu sun ci gaba da yin wasu fatoyi bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu kuma an shafe fatoyin sun ci gaba da fatawa da alma'u min alma'i cewa mutum ba zai wankan janaba ba har sai in ya fitar da mani amma ko da azzakari ya bata a cikin farji to babu wankan janaba annabi ya taɓa faɗin wannan hukunci amma daga baya ya dawo ya shafe to amma abubakar da umar da usman da ali suna kan wannan mazhabi har bayan manzon Allah ya rasu suna fatawa da shi me yasa shine sauyin hukuncin bai je gare su ba annabi ya rasu shi yasa malamai kullum suke cewa dangane da abin da ya shafi matsalolin ilimi to duk wani sahabi da ya san wani abu to za a kafa hujja da wannan abin akan wanda bai sani ba a nan ba za a dubi darajar abubakar da ilimin abubakar a'a duk da darajar shi tana nan duk da ilimin shi na nan amma ya yi fatawa sai ya zama wannan fatawar tana daga cikin fatoyin da annabi ya shafe su amma shi bai sani ba jama'a kun fahimta ibnu abbasin yana ganin har zuwa wannan lokaci bai halatta a kafa a yi tsini cikin waɗannan abubuwa guda hudu ba yana ganin hukuncin na nan ba a shafe ba an fahimci wannan jama'a sai malam ya ce bal hukumuhu baqin ibn abbas yana ganin hukuncin yana nan wanzaje wa sahihu qaulul jumhur malam yake cewa wa hadha manqulun anhu lalle an samu wannan fatawa daga ibn abbas yana ganin haramcin ayi tsini a cikin jarka ko kuma makamantan irin waɗannan wa an umar radiyallahu anhu aka sayyidina umar shi ma yana da wannan fatawar وحكاه الخطابي عن مالك الإمام الخطابي يتي وانا يتي فتوى إمام مالك وأحمد دا الإمام أحمد بن حنبلي وإسحاق دا الإمام إسحاق الراوية wasahihu sai malam yace sai dai kuma maganar da take daidai qaulu jumhuri ahlul ilm maganar da mafi yawancin malamai suke akai innahu mansukhu cewa lallai an taba hana yin tsini a cikin waɗannan robobi da kwatanni da makamantansu amma daga baya an shafe wa nasikhuhu hadithu buraidah ibn husayn hadisin da ya shafa wannan hadisin wani sahabi ne mai suna buraidat dan husayn radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace manzon Allah yace kuntu nahaitukum an al-intibazi illa fil asqiya ada na hana ku yin tsini sai a cikin salka ta fata fantabihu fi kulli wi'a manzo Allah ya ce duk wani abu da za a zuba ruwa a ciki bokiti ko roba ko jarka ku je ku yi tsumi a cikin shi yanzu na yafe muku na yarje muku amma wala tashrabu muskiran duk abin da zai bugar ka ku sha shi jama'a kun ji wannan nasi karara ne aiko saboda haka duk abin da ya kasance a da an hana to yanzu an halatta amma dai in ka ji ya juye ya zama muskir to kada ta sha رواه مسلم مسلم يرويت ونا ما لينتي وسيأتي تمام البحث فيه في محله إن شاء الله تعالى أقول إن دعم زوء سايتة تتونا من مسألة جماعة باب الانتباذ أم فهمت يا جماعة ma'ana dangane da abubuwan sha za a zo a tattauna dangane da duk abin shan da yake halal ne amma in ya jure yadda in ka sha shi zai bugar da kai to kuma ya zama haramun don haka fura halal ne a shafura amma haka dama ta ta daɗe yadda in an sha ta za ta bugar to ta zama haramun yanzu ba fura ba ce haka kunun zaƙi haka duk wani abu da ake shan shi wa minha har yana daga cikin darussan wannan hadisi annahu istanbata minhu ibn tin wani babban malami da ya sharhin bukhari mai suna malam ibn tin rahimahullah Allah ya ji kanshi yace jawaza akhdh al-ujra ala at-ta'lim wannan hadisi yana nuna ya halatta ka karantar da addini a biya ka kuɗi me yasa bi qawl ibn abbas radiyallahu anhu li abu jamra saboda almajirin ibn abbas din nan abu jamra in ba ku manta ba mun ce ne mishi fassara ne daga laranci da ibn abbas yake wa'azi zuwa farisanci ko to wata rana sai ibn abbas yace akir zauna a wurina hatta aja'alu laka hatta aja'ala laka sa'man min mali in sanya maka wani yanki wani allowance daga cikin dukiyata da nake samu ibn tin ya hujja da wannan hadisin akan haka sai dai malam ya ce wa fihi nazaru akwai gyara game da wannan kafa hujja لاحتمال أن يكون إعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤيا التي رآها في العمرة قبل الحج saboda yiwuwar wannan kyautar da ibnu abbasin ya alkawari zai ba almajirin nashi saboda wani mafarki ne da shi almajirin ya yi saboda ya gabatar da hajji akan umara kama wa rabba zalika sahihan in sarihan inda al-bukhari kamar da haka yazo karara a cikin bukhari wannan magana ita ce daidai almajirin shi ne jama'a yana wa'azi shi da larabci shi kuma ne musu fassara da farisanci rannan sai ci alba mala ina so zuwa aikin hajji wani irin aikin hajji kake ba ni fatawa in so yace ka je ka yi tamattu'i ma'ana ka yi umra daga baya ka yi sannan ka je ka yi hajji yace to madalla amma kuma sauran malamai sun ce mishi a'a ka yi ifradi ka yi aikin hajji kaɗai ba sai ka haɗa da umra ba to dai sai ya ɗauki fatawar malamin shi ibnu abbasin ya yi tamattu'i ya yi umra ya warware sannan ya zo ya aikin hajji ya kwanta bacci sai ji ana hajjin mabrurin wa umratun mutaqabbala hajjin ka tayi umarka an karba sai zo sai ga wa malamin shi algafata malam fatawakka da ne aiki da ita to lallai na ga mafarki ga abin da naji ana ce ni sai ce haka ne ce yace to ka zauna a wurina duk wata in aka kawo min albashi na ni kuma zan rinka ɗiba ina baka alhawansa daga ciki to yanzu asalin wannan in kun fahimci bayanin asalin waɗannan kuɗin ne dalilin bayar da su dalilin mafarki ne ba dalilin wannan taimaka musu da yake wurin wa'azi ba a ƙarƙashin haka taimakawa a wurin wa'azi ko karantarwa a karɓi kuɗi a kanta wani abu ne daban amma nan dai ba za ta samu mashiga ba a nan darussan da ake ɗauka a cikin wannan ainihin wato hadisi an na fihi ittikhadul muhaddisin mustamli wannan hadisi ya nuna malamin hadisi ya halatta ya ɗauki wanda zai rinka maimaita wa jama'a karatun shi kun san malaman hadisi a da malamin hadisi zai tara kamar mutum dubu goma to babu loudspeaker a wancan lokacin yaya zai yi sai ya samu ladanai in ya ce haddasana ahmad ibn hanbal sai shi wancan da ke jin shi sai ce qala haddasakum ahmad ibn hanbal ko an fahimta haka mustamli shi yana faɗin shi kuma wancan yana maimaita musu kamar ladani kenan to wannan hadisin dalili ne akan haka a ina za mu iya cire hujjar saboda ga ibnu abbasin yana son isar musu da saƙon a nan ba muryar su ce ba ta kaiwa gare su ba muryar ta kai gare su amma saƙon bai je gare su ba saboda ba sa jin yaran to kenan in za ka kafa hujja da wannan hadisin ƙarara sai ka ce ya halatta a yi wa'azi da wani yare wani kuma yana a yi wa'azi da larabci ana fassarawa zuwa ga wani yare ko kenan ya halatta wani yana yi da larabcin wani kuma yana fassarawa da wani yare an fahimta to daga nan ne sai ta ɗauko asalin irin wannan abin da mu muke waɗanda mu ba laraba ba ne mu da ke karatun muna jin larabcin muna karanto larabcin amma jama'ar mu ba sa jin larabcin don haka abin da yake wajibi in muka faɗa da larabcin sai kuma mu zo sai mu fassara da hausa kuma sai mu bayani don aka tambaye ka ya halatta ko bai halatta ba sai ka ce ya halatta ne hujja sai ka ce wannan hadisin na daga cikin hujjar an fahimta jama'a shi yasa abokanmu da ke makka sai suka yi mamaki in na ce mun karanta littafi kaza kaset ɗari sai ce amma usaimin ya karanta kaset ashirin sai in ce a'a to ai shi larabcin yake karantawa wani abin aka karanta ma wucewa ake saboda biyan da ke wurin ya fahimta duba kowace gaba sai an ba an fassara ɗaya bayan ɗaya ko kun fahimta jama'a sai sa yanzu 'ya'yan hausawa da aka haife su a makka ustazai waɗannan kasusuwa tura musu muke ta intanet suna bi suna kwafewa suna zuwa suna saurare suna cewa wannan dama ce ta samu gare su su ji karatun addinin musulunci da harsunan iyayensu na'am suna jin hausa da gwargwadon abin da suke ji an haife su a makka amma in aka zo aka karanta wani abin ya san shi da larabci amma da za a ce faɗa da hausa bai san yadda zai faɗa ba to in ya ji na faɗa a kaset wani sai ya bugo min waya ya ce in sake faɗa mai kaset ɗin ya kasa faɗinta wata ran karatun sarimul battar na ce garari gararan ba watan garuriya sai ne ce ishaba ce ashurud ya ce ashurud ya ce bil hausa na ce garari gararan ba watan garuriya yau da ba a yi ka cikin hausa ba ko kai ba haushe ne wani abin da zai faɗo ba Allahu akbar don haka ya halatta malami ya ɗauki wani yana fassara wa mutane abin da yake faɗi in bai iya in ba sa jin abin da shi yake faɗi na fata an gane jama'a a yau za ku ga da yawa kiristoci sukan yi wani irin wa'azi sai ka ga abin kamar ba a fahimta amma a hakan ana fahimta sai ga ɗaya yana faɗi da ƙarfi ɗaya yana faɗi da ƙarfi wani yana faɗi wani yana faɗi wani yana faɗi wani yana faɗi haka duk ya isar da bishara bai ba sa jin kunya haka in suna yi kai ma musulmi ka daina jin kunya ina fata an gane shi yasa akwai aiki a kanmu jama'a na isar da saƙo akwai mutane da yawa sun zo an haife su a zaria kano katsina amma ba hausawa ba ne su kuma sun iya yarurrukansu to wajibi ne ku koma ƙasashen ku ku je ku karantar da su addinin musulunci don su samu haske daga cikin hasken da kuka samu ina fata an gane ومنها جواز قول رمضان من غير تقييد بالشهر wannan hadisi ya nuna ya halatta ka ce ramadan ba wai sai ka ce watan ramadan ba saboda akwai mutane daga cikin malamai da suka ce kada a ce ramadan sai dai a ce watan ramadan yasa kaga bukhari ya ta musu raddi da yawancin su yan hanafiya ne galibi falsafa ce mantiki ne ya kama su gashi ne ya kama wasu 'ya'yan hausawa a nan naga ce ramadan ne ma'anar ramadan zafi to wai sai su ce in ka ce suntu ramadana na azumci zafi kenan a innama al'amalu bin niyat ne ka suntu shahara ramadana na azumci watan ramadan to tunda an samu annabi ya faɗi a cikin wannan hadisi da waɗansu hadisai ya halatta ka ce ramadan ya zo saura kwana nawa ramadan a ƙarƙashin haka in an sa wa ɗa suna ramadan ya halatta babu laifi matuƙar iyayensu sun ga cewa za su iya sanya mishi ramadan inda ma sun so ne sai su gurɓata su ce labaran amma ramadan ne dai to haka sallar isha tana da wani suna al'atma al'atma duhu to za ka iya cewa sallaitu al'atama babu laifi ba wai tana nufin na sallaci duhu ba a na sallaci sallar da ake lokacin duhu abin da yasa na ce mana wannan irin tunanin ya ɗarsa so wa wasu 'ya'yan hausawa maganar da na sha faɗe a wurare da dama aka samu wasu tsakanin huntuwa da nan kaduna wai suna cewa kada a ce wai annabi ɗan gatan Allah wai abin da ake nufi da gata a hausa wai gwaggon biri wani aka ce annabi ɗan gatan Allah ya an ce annabi gwaggon biri Allah kenan subhanallah wannan ya wuce gwaranci ya kai bayanci ai wannan ba ya wuce gwaranci ma wannan ba ma'ana kalmar gata kalma ce da take da ma'anoni da yawa a harshen hausa amma daga ciki mu ɗauki biyu waɗanda anan su muke magana gata gata in ya zo ba a danganta shi da komai ba to abin da ake nufi wanda ake ji da shi ɗan lele na musamman ina fata an gane ma'anan an danganta shi afwan in an danganta shi sai a ce wannan ɗan gata ne wato wannan ɗan lula ne to duk sanda ka ji da harshe ya ce annabi ɗan gatan Allah yana nufin annabi ɗan lulan Allah ne wannan daidai ce a hausa da kuma addini ba na ƙasa ba ce to kalmar gata ɗin kuma takan nufi gwaggon biri to amma a nan ba ita da haushe yake nufi ba domin sai in ya kawo ta ya danganta ta zuwa ga ainihin dabba ko kuma ya batta mutulakarta bai haɗa ta da komai ba to haka ire-iren waɗannan kalmomi suna nan jama'a haka ma'aiki wasu ce ka a ce annabi ma'aikin Allah wata a ce ma'aikin Allah wato wai ma'aiki su abin da suke fassara ma'aiki siffa ce ta fa'ili wai wato annabi ma'aikin Allah wai annabi wanda ya aiki Allah kenan rashin iya hausa ne jama'a to waɗannan ma fa 'yan shekara ashirin da talatin ne suke wannan me kuke tunanin waɗannan yaran da hausa ta ƙara lalacewa a bakinsu don haka jama'a babu laifi za ka iya cewa watan ramadan ya zo za kuma ka iya cewa ramadan ya zo za ka iya cewa na ga watan ramadan za kuma ka iya cewa na ga ramadan za ka iya cewa na azumci watan ramadan za kuma ka iya cewa na azumci ramadan za ka iya cewa na sallaci sallar atama za kuma ka iya cewa na sallaci atama wato isha ya halatta ومن ها هر يوم هذا جتكين درسا أنه لا عيب على الطالب أو المستفتي أن يقول للعالم أو بحلي الجواب ما daga cikin abubuwan da muke fahimta a wannan hadisi babu laifi ga ɗalibi ko mai fatawa malami ya mishi bayani sai ce algafarta malam a ƙara min bayani babu laifi idan an zo wurin iyayen fulani ne za su a an yi rashin kunya ko ba a kyauta ba don ba fulatani ba a cewa a ƙara min biya ma in ka ci tuwo ka rage ai miya ta ta abin nan a fulani ba za ka ce a ƙara miya ba sai a ce kaɗo sai a ce ba ka da kunya ka ce a ƙara maka miya a sai dai ko ka ƙarasa cin abin ka baya ko kuma ka tashi ka bar shi haka amma ba za ka ce a ƙara miya ba ina fata an gane a to a nan malami ya yi maka bayani baka fahimta ba laifi ka ce ala gafata malam a ƙara min bayani babu laifi ina fata an gane wani hau zalika da makamantan haka ko kuma malam ban fahimta ba matuƙar ba shegantaka ba ce babu laifi muna ɗalibi wani malami ta haiba karantar da mu na hawa an zo magana fa'ili da maf'uli sai wani ɗalibi don shegantaka kawai fa sai ce shi fa san bai fahimta ba to dama shi ta haɗin wani nabjejen mutum ne da misiri da ya naɗe hannun shaɗin shi haka sai samu su da kika haɗa yaron haka da ya dake shi sai ce to yanzu waye dake ka sai ce kai sai ce amal fa'il ya na daka sai ce kai to kai ne mafi'uli fahimtu sai ce fahimtu na ba ta an gane yawwa to in dai shigantaka ce to wannan kuma bai halatta kai malamin ka shigantaka ba amma in dai dan Allah ne baka fahimta ba to sai ka ce baka fahimta ba wannan hastihbabu ikramin fadiri wannan hadisi yana nuna duk mutumin da yake babba ne to ana so a mutunta shi faqad ajlasa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam al-ashaj ila janibi ai manzon Allah ya jawo dattijin nan mai suna al-ashaj sai zaunar da shi dama da shi saboda mutum ne mai mutunci shi da kanshi annabi ya faɗi sai ya ce kai matsonan taso daga cikin taro dawo dama da ni an fahimta ma'ana an zaunar da shi kenan a high table ومنها أنه يدل على أن ابن عباس كان يكتفي في الترجمة بواحد وأن حديث ينامون ابن عباس إني وأزي إذا ممكن إيه يفسر يا جماعة وأزي يا إسر لأنه مخبر سبب الشيم من قام لباب العبار أبن ابن عباس يفديني وقد اختلف فيه تو أن يسابعني جماعة هكا شنو هكا هلتك وبهلتك بقى wannan ya biyo baya sakamakon matsalar shaida ne da riwaya shin ana karɓan hadisin mutum ɗaya ko ba a karɓe ana karɓan shaidar mutum ɗaya ko ba a karɓe daga nan matsalar ta taso sai suka ce to ai kai malami a cikin wa'azinka za ka iya faɗin hadisi to san da za ka faɗi hadisin yanzu waɗannan masu sauraron ka tunda ba sa fahimtar larabci kaga yanzu wannan mutum ɗaya da ke tsakani shine zai faɗa musu don haka riwayar ta zama mutum ɗaya kenan tsakanin kai da su sai wasu malamai suka ce bai halatta ba in ka faɗa kun fahimta idan ya fassara sai a nemo wani na biyu ya sake tabbatar da fassarar tukuna sannan sai kai ka ba da approval na fata an gane a nan ma muna wa'azi da wani malamin munasirin fakiri a kano balarabe ne sun zo daga madina muna cewa an yi sallar magariba lokacin ana goyon bayan saddam hussein din nan ka san kanawa da suke da gasken gaske ana goyon bayan Saddam Hussein to su kuma mutanen Saudiya da sarakuna da da da da malaman Saudiya tsinewa Saddam suke yi muka je muna wa'azi a tsakiyar Kano sai Ali Nasir Faqihi ita Saddam ita Saddam haza haza ja'ir haza mujrim sai ce ayo ayo khalas nace khalas sai shi istambar yace in fasara nace a shi ya ci gaba ya ci gaba nace ita sai na sai muka ci gaba aka ci gaba kai wa'azi shi ne da muka ce muna mota yana zaune na zaune ce amma me yasa muke jaya a wurin ni ce a in na fassara wannan to da ba mu tashi wurin lafiya yace me yasa nace kai nace ba a zagin Saddam a nan Kano yace subhanallah a gaya musu mutumin banza ne nace ina ba za ta faɗo ba mu ci duka a Kano za mu ci duka shi ne muna cikin tafiya sai dai mu katon gida an sa hoton Saddam sai nace ka ga nace ce sai nace ka ga sa'an da aka daure ni ce to sadaka za a yi wa Saddam Allah ya taimake shi yace inna lillahi wa inna to akwai abubuwan da kaje kana fassarawa sai ka dubi daidai da ɗabi'un su daidai da tunanin su in ba haka ba za a samu matsala ina fata an damu ba haka ba kwaci duka وقد اختلف فيه فقيل لا يكفي الواحد بل لا بد من اثنين لأنها شهادة والأول أرجح magana farko ni cewa mai fassara ɗaya isar ita ce magana da take daidai saboda wannan ba kotu ba ce ba wurin karɓan shaida ba ne kuma wannan ba wurin karɓan hadisi ba ne ko da hadisai ne aka kawo amma hadisan sun zo ne a cikin ne a cikin wa'azi na malam kake ne in babu laifi duk mai shi na zai iya daukan haka amma amma ai galibi abin da zaka ga me ake nufi da almustanbi ga malamin hadisi shine yana faɗi mure shi ba ta kaiwa sai a samu wani yana maimaitawa to in ka ce mai shela to malamin hadisi ya ɗauki mai shela yaya kenan limamin ɗaurin aure ne yake buƙatar mai shela ko an fahimta za ka iya kafa hujja da nan liman yana cikin zaure yana cewa a shaidar muku jama'a wani ya biya sadakin wance kaga ba a jin abin da yake cewa to nan an samu wani ya tsaya a kofar zaure yana isarwa da waɗanda ke waje daidai ne to kuma duk gaba ɗaya da ita wannan matsalar da ita matsalar ɗaurin auren me yasa ba za a yi maganinta ta hanyar sa mata lasifita ba har jana'iza yanzu kamata a rinka tafiya da lasifika irin wannan mobile ya wuce a ce ana sallar gawa in baya jin me ake cewa an je makabarta za a yi wa mutane wa'azi kafin a gama haɗa mamaci cikin kabari a ce wani baya jin abin da ake cewa saboda wata jana'iza Allah yana albarkatantanta da jama'a masu ɗimbin yawa to haka mai wa'azi ma kaga yanzu da a ce a sami irin wannan mustambe na da sai ya sanya lasifi kawai shi kenan yanzu ina magana nan kuna bi na rangadadau ni ban takura ba ku ba ku takura kunnen ku ba ni ban takura baki na ba wani ma na nesa can yana ji wannan yana daga cikin albarka ta ainihin fasahar zamani na'am malam yake cewa wa minha anna fihi ma yadullu ala anna al-mufti yajuzu lahu an yadhkura ad-dalil mustaghniyan bihi an ibahi al-fitya wannan hadisi yana nuna in aka yi wa malami fatawa ya halatta ya ambaci dalilin ba tare da ya fito da asalin fatawar ba a ce mishi ala gafarta malam ina hukuncin niyya a sallah sai ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu bin niyyat kaga hadisin kai ya jawo ya za a kafa hujja da hadisin akan mas'alar bai faɗi ba ya halatta malami ya yi haka idza kana sa'ilu basiran bi mawdi'il hujja idan shi ne tambayar yana da basira zai iya gano wurin da ake kokarin kafa mai hujja domin faqad istaghna ibn abbas radiyallahu anhu bi iradil hadith lisa'ila an tasrih bi hukm al mas'ala wata ce ta tambaye shi ina hukuncin a yi tsini a cikin ƙwarya kaza da kaza da kaza sai kawo mata hadisin saboda ya san hadisin ya ɗauko matsalar ita kuma ta wadatu ba sai an ce mata wuri kaza wuri kaza ba ta fahimta ya halatta haka jama'a kun fahimta wa minha ma qala ibn abi jamra rahimahullahu ta'ala har wa yau na daga cikin abubuwan da za a lura da su a cikin wannan hadisin maganar da wani babban malami al-imam ibn abi jamra ba malike ne yayi sharhin sahihul bukhari yace fihi dalilun ala ida'il uzur wannan hadisi dalili ne akan bayyana uzuri inda al'ajizi an tawfiyatil haqqi wajiba idan mutum ya gaza cika iya gaskiyar da ake neman ya kawo ta wajibi au manduban ko kuma gaskiyar da ake neman ya kawo ta mustahabbi me yake nufi da wannan magana sai yace ala annahu yabda'u bis su'ali anil aham tare da cewa zai fara tambaya game da abin da yake mai muhimmanci wa ala annal a'mal salihah tudkhilul janna tare da cewa zai fara zai tambaya game da ayyukan da ke shigarwa aljanna idza qubilat in aka karbe su wa qabuluha yaqa'u bi rahmatillahi ta'ala sai dai karban ayyuka din wannan rahama ce ta Allah ina za ku kafa hujja da wannan magana a cikin hadisi mutanen nan da suka zo tambayoyi za su yi wa annabi amma kafin tambayoyin sai da suka ce amma tsakanin mu da kai akwai su kafirai miyagu waɗanda suke tare mu daga zuwa gare ka don haka kai mana uzurin tambayoyin da za mu ko kun fahimta jama'a ma'ana irin wannan ta faru jama'a ga su bin baz ga su usani ga su nasiru jimal albani manyan malaman duniya da suka rasu yan shekaru da suka gabata ɗalibi ne an tura shi zai karatun medicine daga kasar ingila ai daga daga daga saudiya ko daga ko wato ikon allah za ku ga karama ta musulunci jama'a yara ne matasa 'ya'yan laraba waɗanda za ka gansu kamar 'yan bungalo a ƙasar makka ko madina amma in ya tafi zai karatun medicine ko pharmacy ko wani abu a ingila sai dai sai samu turawa sun musulunta sai su ga kai daga saudiya kake to zo ka karantar da mu to dole sun gyara mai zama shi yana ganin yanzu ya zo inda zai sa jins ne ya take to ɗayan masu sa jins ɗin gashi sha'awa addinin shi suke to sai ya ɗan natsu to ɗan irin wa'azi da yake zama yana ji bayan magariban nan sai musu malanta ta wata uku to in aka samu hutu in ya koma sai ka ya ya natsu a gaban bin ba zai ce ala gafarta malam na je ingila ne ni zan yi karatun medicine sai na ga turawa bewa sun musulunta kuma suka sa ni nake musu sallah ni nake musu kaza to ala gafata malam ka taimake ni ka ba mu wadataccen lokaci don akwai tambayoyi da yawa da za mu tattauna to kaga wannan uzurin da yake kawowa ya halatta saboda mai saboda dama yake so a bashi wadda a san muhimmancin abin da yake tafi da shi kuma in ya tafi a san irin gudunmawar da zai yi sarki ya tabbata ga Allah daga nan za gane albarka ta addinin musulunci akwai wasu matasan irin waɗannan wallahi da kan suka fito suna faɗi har sai da aka buga littafi su kutun da guda a kansu suka ce asalin su ba sun nemi su tafi ingila ba ne don karatun medicine an haife su ne a ƙasar maka ko madina suna cikin ƙunci ne su suna ganin addinin musulunci ya takura su ba sa zuwa suna kallon kaza raye-raye kaza shaye-shaye kaza don haka sai lallaɓi idan shi a tura shi ingila karatu yana ga in ya je can to zai watsake yana isa can in aka zo ana tattaunawa irin wannan facebook da sauransu tun da dama facebook akwai shi tun kafin intanet ya zo sai a ga a za ka bayyana ga daga inda ka zo ga daga inda ka zo sai wani ya zo ya same ka ya ce a kai ne kwana na bakwai da shiga addinin musulunci tun da kai daga saudiya kake da Allah zan zo rinka daukar karatun qur'ani sai ka ga a to ashe ni ba dan iska bane ma a kallo na mutumin ce to shi kenan sai ga ya dauko dogon riga dama baban shi ya ce ni dogon riga guda uku saboda zuwa juma'a to yanzu dole rinka sawa ya zama imamul musulmi ne to irin su in suka dawo jama'a kusursuwan su suna nan muna da su a makarantar nan sai ka ji ya zauna zai wa bin ba tambaya sai dabba fa ɗalibai ce don Allah kowa ya shiru matsala ta ta fi taku saboda baya na wajen mutum dubu ne suka musulunta ni ma ban san musuluncin ba amma sun ce ni ne malamin su da aka ku bari in na gama tambaya kwa zo wata rana to kaga irin wannan hanzarin ya halatta ina fata an fahimta yauwa kama a zo a zauna ne za a ci abincin walima sai zama kai kana da ciwon yunwa to ana dan zuba kowa a gefen plate sai ka ce a saurara ni ka ga takarda ta daga wurin likita likita ya ce faranti guda nake ci ina fata an gane to ya halatta haka ya halatta ka bada uzurinka tare da cewa matsalolin da za ka yi tambaya suna da muhimmanci amma ka ka bada uzuri ya halatta wa minha anna fihi dalilan ala anna al-iman wal islam bi ma'nan wahid wannan hadisi yana nuna mana imani da musulunci duk ɗaya ne kalmar imani da kalmar musulunci duk ɗaya ne li'annahu fassara al-islam fiha fima mada bima fassara bihi al-iman hahuna abinda annabi ya fassara musulunci da shi a can baya a nan kuma shi ne ya sake fassara imani da shi idan sun haɗa wuri ɗaya ku kiyaye shi ne ake bambance su amma in ba su haɗu a wuri ɗaya ba fa to kowanne na iya ɗaukar ma'ana kowanne kamar mu a nan ƙasar zazzau taguwa da riga asali taguwa daban riga daban taguwa ita ce ta ciki jamfa ko kano state ko tazarce riga kuma babban riga malin malin haka yake a wurin kanawa don haka in kai da zazzagi ka kai wa tela bakan ɗinki ka ce a ɗinka maka taguwa a riga da wando sai da ya fashe da dariya ya ce halaka da zazzagi ne ko kuma ya zuwa latsa ka ya ce maka kai da gwarin ina ne saboda bakan aka ce riga da wando to malin malin da wando kenan to ina kaga ana yin haka a ɗinka malin malin da wando sama ba a tashi to kaga taguwa daban riga daban in sun haɗu kenan to amma haka waje sufa kowace za ta iya ɗaukan kowace ka ce ga riga ta nan ga taguwa ta nan to haka kalmar musulunci daban kalmar imani daban amma in sun haɗu amma in suka zo daban-daban kowace ka fassara za ta iya ɗauka za ka iya ganin wane ka ce wane mumini ne wane musulmi ne ina fata an gane mas'ala ce da za ganta kamar karama amma babba ce karanta littafin al'imani na ibn taymiya wannan ha har yau yana daga cikin abubuwan da muke fa'idantuwa a wannan hadisi ma kila maganar da malamai suka faɗi cewa inna ma khussat hadhihi al-awiya al-madhkura bin nahyi li annaha yusri'u al-iskaru ilaiha maganar da malamai suka faɗi a bayan mun karanta abin da yasa aka hana yin tsinyi a cikin waɗannan jarkoki ko saboda suna gaggawar mai da abin da ke cikin su maye kenan ana faɗakar da mu ko da a yanzu ɗin in za mu jika tsini kar mu jika a cikin abin da zai marmaza ya mai da abin maye saboda baya shan iska wa minha ma qila الحكمة في إجمال العدد قبل التفسير في قوله بأربع وعن أربع لأجل تشويق النفس إلى التفصيل وتمسألة من جرما أنا إتتي so da dama a cikin hadisi sai ka ji an ce ya yi umarni game da abubuwa kaza ya hana abubuwa kaza to me yasa tun farko ba za a ce kawai ya hana kaza ya hana kaza ya hana kaza ya ce ayi kaza ya hana sai malamai suka ce abin da yasa da farko ake fara faɗin adadin don ranka ya biyu zuwa ga son a maza a bayyana maka annabi ya hana abubuwa hudu ya yi umarni da abubuwa hudu sai ka ga mutane sun gyara zama ya fa ce annabi ya hana kaza ya hana kaza ya hana kaza ya hana kaza wannan na daga cikin ainihin hikimar ina fata an gane litaskuna ilaihi domin rage samu natsuwa wa litahsil hifzi halis sabi kuma domin wanda ke saurare mun zai haddace kadiba an aka ce farlan alwala na ɗaya ɗaura niyya na biyu yanke fuska na uku mutum ba zai gaggawa haddacewa ba haka ce farillan alwala guda bakwai ne ka gani gaba sai a ce na ɗaya ɗaura niyya na biyu wanke fuska sai ka ga nan da nan kayan saurin rike abin saboda an fara da irin wannan tsari malam yake cewa hatta idza nasiya shay'an min tafasil ma ajmalahu talabathu nafsuhu bil adad yadda idan ku kiyaye inda zai manta adadin abin wajen lissafa farlan alwa misali in ya zo lissafa shida sai ya tuna ab ya shi da kan ya ce guda bakwai ne ina na bakwai ko kun fahimta jama don haka akwai hikimar ka zo za ka yi bayani don haka ko a wa'azinka ka tsara haka sai ka ce jama'a e kasuwanci ya kasu kashi takwas to sai ga kowa ya natsu na ɗaya kaza kai bayani na biyu kaza na uku kaza na hudu kaza za ka ga kai da kanka ka zo ta lissafa guda shida sai mutane su ce ai ka ce takwas ina biyun fa yana daga cikin hanyoyin kasabta ilimi malam sai yake cewa fa idan lam yastawsi al-adad alladhi hafizahu alima annahu qad fatahu ba'da ma sami'ahu sai ya zama in ya ce kaza guda hudu ne ko guda bakwai ne in ya lissafa bai kai adadin ba me zai faru sai ya ainihin wato yi kokarin gano cewa ya gaza to ina sauran wallahu ta'ala a'lamu bis-sawabi Allah shi yafi sanin daidai wa ilaihi marji'u wal ma'ab makoma gaba daya a wurin Allah take wa huwa hasbuna Allah ya wadace mu wa ni'mal wakil ma dalla da wakilcin Allah duk lokacin da malam muhammad ali adam ya gama tattauna wani sharhi da irin waɗannan kalmomin yake rufewa a wurin karatun shi da baki ko kuma ainihin littattafan shi bayan nan sai kuma ainihin hadisi na gaba al-imam muslim ya ce haddasana ya ibn ayyuba haddasana ibn ulayya haddasana sa'id ibn abi ibn abi aruba an qatada قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عبد القيس إمام مسلم يسام وانا حديثي دقى مال من شيا حياة أيوبا شيك ودقى أينه ابن أوليا يا حياة أيوبا المقابري البغدادي نفات أنغاني أنا تيمش مالا يا حياة أيوبا نمك أبرتا مكين مكسب بغدادي a zahirin ka ji ana ce mishi haka shine makabartar garinsu tana kusa da gidan shi ko tana bayan gidan shi sai kuma Ismailu dan Ulayya asalin mun faɗa muku a baya cewa hakikanin sunan shi Ismailu dan Ibrahim dan Muqsim Ulayya din sunan mahaifiyar shi ne amma sai shahara da shi to sa'annan sai kuma ainihin Sa'idu dan Abi Aruba Sa'idu dan Abi Aruba yace an qatada ya karɓi wannan hadisi daga ainihin wato nashi malamin mai suna al-Imam Qatada al-Imam Qatada shi kuma ya karɓo ainihin wato wannan hadisi ne kamar yadda yake cewa haddasana mallakiyar wasdan lazina kadimu ala rasulillah wani wanda ya haɗu da ayarin da suka isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama min abdulkais daga cikin ƙabilar abdulkais shine ya ba mu wannan hadisi wato shi wannan mutum in ma ya zama sahabi ne lokacin da suka je wurin manzon Allah ya haɗu da su yana daga cikinsu kuma ko kuma bayan sun dawo gida tsawon zamani ne ya zo ya haɗu da su ta shi ba sahabi ba ne kala sa'idu ya ce wa zakara qatabatu aba nabra sai ainihin wato qatada ya ambaci abu nabra cewa abu nabra shi da ya bashi wannan labari an abu sa'id al-khudri daga ainihin sahabi abu sa'id al-khudri fi hadisihi hadha a cikin wannan hadisi ne yace أن أناسا من عبد القيس وسمتان تتم قبيلة عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سكا إسودا من جن الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا سكا يا رسول الله يا من جن الله فقالوا سكا يا نبي الله يا النبي الله إنا حي من ربيعة mu kabila ce daga cikin kabilar rabi'awa wato ku kiyaye irin waɗannan sunayen ƙabilun kamar yadda cikinmu ne hausawa a ce kanawa sakkwatawa zamfarawa katsinawa to rabi'awa ƙabila ce wasu jama'a ne daga cikin ainihin larabawa suka ce mu ƙabila ce cikin ƙabilun rabi'awa wa bainana wa bainaka kuffaru mudar a tsakaninmu da kai akwai kafirai mudarawa a lokacin kabilan mudar ba su musulunta ba don su mudar an yi ba ta kashi da su tukuna sannan suka zo suka musulunta wala maqdiru alayka illa fi ashhuril hurum ba na iya isowa gare ka domin mu ji wa'azinka ko karatunka sai a cikin watanni masu alfarma watannin da ake zaman lafiya yana ku tuna karatunmu da muka jiya a cikin fiqh sira da malamin yake cewa babu wanda ya san muhimmancin zaman lafiya sai wanda ya ga tashin hankali na fata an gane duk wanda ya ga tashin hankali to ya san muhimmancin zaman lafiya yanzu akwai mutanen da garurukansu kullum cikin tashin tashi na suke da za a ce to duk kwana bakwai ku rinka ba da dubu ɗaya haraji amma gari zai zauna lafiya za su yarda amma kai da baka san muhimmancin zaman lafiya ba saboda ba a taɓa tashin hankali ba to ka roƙi Allah ya ci gaba da zaunar da mu lafiya waɗannan mutanen kun ga sun rayu a lokacin tashin hankali garinku ba za ka iya fita daga garinku ka tsallaka ka je wani garin ba wani zai kama kai buge ya mai da kai bawa ya tafi can ya sai da kai a wata ƙasa ko a kwashe dukiyarka ko a daddatse ka da makami haka ake zaune a jahiliya a cikin wata hudu ne kawai a cikin shekara mutane suke iya matsawa daga wani wuri su je wani wuri shine watan zulhijja watan zulqa'ada watan rajab watan almuharram mun tattauna su a karatun baya to shi ne suke gaya annabi in ba a waɗannan watanni ba ba inda za su iya matsowa su zo gare shi saboda akwai mubaraya a tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam umirna bi amri dan haka kai mana umarni na amuru bihi man wara'ana wanda za mu je mu isar da wannan umarnin ga waɗanda ke bayan mu wa nadkhulu bihi janna kuma mu shiga aljanna da wannan umarnin idza nahnu akhadna bihi ma damar mun yi riko da shi matakar mun yi aiki da abin da ka gaya mana mu je mu bayyana musu mu ma kuma mu shiga aljanna wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzo Allah yace amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in ina umarnin ku da abubuwa hudu ina hanin ku game da abubuwa guda hudu ubudullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku hada Allah da komai wa aqimu salata ku tsai da sallah wa atu zakata ku bayar da zakka wa sumu ramadana ku azumci ramadan wa a'tul khumsa min al min al ghanaim sannan ku bada ɗaya bisa biyar na daga ganimar yaƙi da kuka ainihin yi wannan hadisin shine hadisin fa da muka gama wa sharhi yanzu dai uzurin da nuna zan bayar shine jama'a muna karatun sahihu muslim ne imamu muslim yadda ɗabi'a shi take yana da hadisi kwaya ɗaya da lafuzza ko goma ne in ya kaddara zai kawo su a littafin nan ko to zai tsaya gaba ɗaya tattara su a wuri guda ne in ya kawo su ba zai sake maimaita su ba har ya gama littafin imam bukhari in ba shi ne in ya kawo kwaya ɗaya sai baka sai an je wani wuri ya sake jiho maka ɗaya sai an je wani wuri ya sake jiho maka ɗaya har ƙarshen littafin don haka za ku ji karatun namu kamar kullum a wuri ɗaya ake a'a in ka nufi da kyau za ka ji hanyoyin hadisan daban-daban sannan za ka ji akwai ƙarin wasu kalmomi a yau za ku ji wannan lafazin ya sha bamban da duk lafazin da muka yi a baya wa an hakum an arba'in kuma yace ina hana ku abubuwa hudu an dubba'i ina hana ku yin tsiri a cikin addubba dubba shine a samu duma a yanke ta sai a fafe a gyara ta sai a yi tsiri a ciki wal hantam da kuma hantam kamar jarka kenan irin ta roba والمزفت da kuma almuzaffat kamar wadda take kwatanniya ta kasko wannaqir da kuma ainihin annaqir ita kuma kamar tukunya su nau'i ɗaya ne qalu ya nabiyallahi sai suka ce ya annabin Allah ma ilmuka bin naqir a yanzu kai ma ka san kwatanniya wato da yake mutanen ƙauye ne sun je sun ga annabi a Madina da suka ji ya ambaci kwatanniya sai kai ma ka san kwatanniya ko kun fahimta su sun sani amma suna ce mishi ne yaya aka ka san kwatanniya an gane qala bala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce a kwarai da gaske yo na san ainihin kwatanniya mana ko ainihin annaqi turmi turmi wanda za a sa a datsa shi sai a fafe shi duk yana daukan annaqi a nan za ka gama a nan turmin ma yake ɗauka sai ce bala sai ce jiz'un gindin bishiya ne ko tankure da wanda za ku rarake shi fatakhlifuna fihi min alqutai'a sai ku jefa ɗan gutsatsarin dabino asalin alqutai'a ɗin nau'i ne na dabino jama'a galibi ga shi nan ana samun shi a iya yadda na sani daga jihar jigawa nan ake samun shi za gan shi farin dabino ne yan gujil gujil za ka ji yana da laushi da ka sa shi a baki sai ka ji ya rugurguje fari haka za gan shi farin dabino bai da tauri bai da nama amma yana da zaƙi can shi ne ake kira alkufai'a ina fata an gane قال سعيد في سعيد من رواية حديث يتي أو قال من التمر wato fatattusuna fihi min at-tamr sai ku jefa dabino a ciki ko da ya faɗi dabino kai tsaye ko kuma ya faɗi nau'i na dabino thumma tasudduna fihi min al-ma sannan sai ku zuba ruwa wato ai annaqir turmi ne kuke samu shi turmin gindin bishiya ne sai a samu sai a rarake naka rarake sai a zuba ruwa sai a zuba dabino a ciki hatta idza sakana ghalwanuhu sharibtumuhu har sai in ya gama tafarfasa wato in aka zuba dabinon a ciki za ka ga yana dan tattaso da kumfaffaki da sauransu saboda ruwa yana ratsa shi to duk sai ya gama wannan tafarfasa tashi sai ku fara shan shi hatta inna ahadakum har ɗayan ku ya bashi ya zama maye dole ku kaddara haka anan saboda yadda karatu zai zo a gaba in kuka ɗayan ku ya bashi ya zama maye har ɗaya daga cikin ku au inna ahadahum ko ɗaya daga cikin su su masu sha la yadribu ibn ammihi bisayf sai ya sari dan babban shi da takobi wato abin da yake nufi sai ku ji mu da nufin za ku sha shi a matsayin tuni amma sai ku bar shi har sai ya je ya buga ya bugar da ku ya zama maye shikenan da ya zama maye sai mutum ya ɗiba ya sha in ya sha sai ya ɗauki takobi ya batsi ɗan wan shi ko ɗan babban shi ma'ana mutumin da yake so saboda ƙwaƙwalwar shi ta bugu qala mai ruwa ya ce wa fil qawmi rajulun a cikin jama'ar nan da annabi yake karantarwa min karatun akwai wani mutum asabat hujrahatun kadhalika akwai wanda rauni irin haka ya same shi wani ɗan uwan shi ya taɓa shan irin wannan ya bugu ya ɗauki takobi ya batsa mishi har yana da tabo kala sai ce wa kuntu akhba'uha ina ɓoye wannan ainihin tabo nawa haya'an min rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mama ana cikin karatu ne jama'a ko kun fahimta ana cikin karatu ne sai annabi ya buga misali shi kuma a ƙwaurin shi ne aka ce wannan taban yake sai ce sai ya rinka ɓoyewa haka kada manzon Allah ya gani sai ga kamar da shi yake karatu ma'ana wani baffan shi ya taɓa shan irin wannan tsini da ya bugar da shi ya zo ya ɗauki takobi ya batsa mai sai ji mishi rauni ya ce sai na rinka ɓoye wannan ainihin wato raunin nawa saboda jin kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kuntu sai na ce fa fina nashrabu ya rasulullah ya manzon Allah tun da ka ce kar mu yi tsiri a cikin waɗannan irin kwatanniyoyi da jarkoki a cikin ne ya kamata mu rinka tsima kunun zaƙi da tsini qala sai ya ce shi askiyatil adam a cikin ainihin wato abubuwan zubawa na fata wato kamar salka allati yulafi ala afwahiha waɗannan aka zuba sai an ɓaure bakinta ma ga waɗanda ba sani ba jama'a abin da ake nufi da salka akuya ce ake yanka ko rago in aka yanka sai ba za a feɗe ba sai a zare naman ta wuyanta in aka zare naman ta wuya sai a jirkita sai a gyara ainihin fatar in aka gyara ta sai a bi inda hannun dabba yake a ciccire sai a bi a ɗinɗinke fatar to in ta bushe a haka sai a rinka zuba ruwa da ita an fahimta jama'a ina da ita a makarantar nan na taɓa siyo ta daga Madina ba sai inda muka aje ta wurin cikin hargitsin kaya saboda kwatance irin wannan saboda mu ba mu san irin waɗannan abubuwan salfato shine sai a rinka zuba ruwa in ka zuba ruwa ka rataye a lokacin su da ba fridge to sai ka ga ruwan yayi sanyi irin wannan to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa a cikin irin haka ne za ku rinka ainihin wato zubawa wadda ana ɗaure bakinta saboda sai an sa ɗan azargaji haka an ɗaure bakinta قالوا يا رسول الله تسكت يا من الله إن أرضنا كثيرة الجرذال جرذال يا من الله تنوك أسم تنا ديوان جابا كتياي الجرذال جابا wasu ma sun ce kawai mutulakin bera amma ba bera ake nufi ba muna da yawan jaba a ƙasarmu wala tabqa biha askiyatul udam a adam saboda haka irin waɗannan salkuna na fata jaba ba za ta basu ba za su rinka hudawa faƙala nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai annabin Allah ya ce wa in akalat ha aljirzar ko da jaba za ta ci wannan fata dai a ita za ku zuba wa in akalat haljirzar wa in akalat haljirzar ko da jaba za ta ci ko da jaba za ta ci ko da jaba za ta ci a nan ɗin da ya halatta ku yi in ya so sai ku san yadda za ku rinka kiyayewa daga jaba din kar ta huda muku wannan fata qala mai riya yace wa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ashajj abdul qais sai mun ga Allah ya faɗa wa dattijan nan mai suna ashajj abdul qais din nan mun yi tarihin shi a baya cewa wannan sunan ma annabi ne sanya mishi in ba haka ba sunan shi al-munzir yace inna fika la khaslatayn kana da dabi'u guda biyu yuhibbuhuma Allah Allah yana son su alhilmu wal ana Allah yana son ka yana son halinka saboda kana da dangana kuma kana da bin abubuwa sannu akan hankali sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam jama'a kun ji wannan hadisi wanda yake bayyana wajabcin a kirayi mutane zuwa ga imani da kuma wajabcin in an kiraye su zuwa ga imani a aikata imanin kuma a kiraye su zuwa ga shari'o'in Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan ita ce gabar tsayara jama'a saboda yadda lokaci ya ƙure insha Allah sai an je gobe za a dan tattauna wata mas'ala kaɗan akan wannan hadisi dangane da cewa wannan hadisi kamar da ka ji shi muslim ne kaɗai ya fitar da shi bukhari bai fitar da wannan hadisi ba ko da yake an samu cikin wasu malamai daga cikin ainihin wato imamu ahmad ya fitar bukhari din ma ya fitar amma ba a sahihul bukhari ba a cikin al'adabul mufrad الإمام أبو نعيم